الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mulkin sarki ya kawo mu na rana ta talata bakwai ga watan Ramadan hijira na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma 24 ga watan biyu 2026 muna cikin suratul waqi'a sura ta 56 jirgin surorin alqur'ani sura ce da aka saukar da ita a makka kafin hijira inda yake magana akan tashin alkiyama da kuma yadda Allah ya rarraba mutane ko zai rarraba mutane amma dai ya faɗa mana raban tun kafin a zo lokacin shi yadda mutane za mu rarrabu ko muke a nan duniya da kuma yadda wannan kaso ko wannan rabe-rabe zai iya shuɗewa har kuma a lahira to za mu tashi aya ta 62 ko to bismillah wa laqad alimtum alladhina atadu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم laqad alimtum an-nash'at al-ula na'am ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون bismillahir rahmanir rahim Allah ya ci gaba da jan hankalinmu da mu kaurace wa mummunar ɗabi'a ta kafircewa alba'ad tashin alkiyama mutum ya musa awa abawu min al'awwalu ina kaza ina kaza shi yana duka ya babu tashin kiyama babu kaza babu kaza to shi ne Allah ya ce wa laqad alimtumun nash'atal ula hakika su masu musa tashin alkiyaman nan sun san annash'atal ula halittar farko sun yarda da ita nan alimtum ala bi da Allah kin ji wa laqad saddaqtum wa raditum wa sallamtum bin nash'atil ula kun yarda da halittar farko in ka tambaye shi annabi Adam sai sai shi ne mutum na farko waye shi ce maka Allah ya yarda da babu annabi Adam aka samar da shi da babu sayyida sayyida Hawwa aka samar da ita kama kuma bai yarda cewa idan suka rasu ko bayan shuɗewarsu kuma za a iya tayar da su ba wannan abun shine mai ban mamaki wala kada alimtumun nash'atal ula bi suni shini wa qur'a bi fathiha ay at-turabiyya sun yadda da asalin halittar annabi adam daga turbaya la abikum adam kun yarda da cewa babanku annabi adam daga turbaya aka haife shi aka halicce shi wallahmiya li ummikum hawa ita kuma mahaifiyarku daga tsokar da aka ɗiba daga jikin babanku annabi adam aka yi ta kuma kun yarda da haka wasiniya lakum kuma kun yarda ku daga tabo aka yi kenan dukkan kun yarda dukkanin waɗannan 'yan adam kama daga baban farko da uwa ta farko da kai karan kanka na yanzu ko wanda ake maganar da shi kun yarda da babu shi Allah ya nemo ya kaddara ya tsara yadda za a suranta shi ya yake so a yi mutum ana za a yi hannu guda nawa za a yi me amfani shi wace kawa wani ado wani kyau za a bashi duk ya tsara kuma kowa ya yarda wa kullum minha tahwilun min shay'in ila ghairi kuma dukkanin waɗannan hukun da aka ambata canzawa ne daga wani yanayi zuwa wani yanayi annabi adam da ba shi sai aka tsara Allah ya tsara yadda za a samar da shi sai aka samar da shi kaga tahwilun ne min adam ila wujud sayyida hawa da ba ta ita ma tahwilun ne min adam ila wujudin an tariqin an samar da ita ta wata hanyar da ba irin wannan hanyar bace kuma aka samar da annabi adam alaihi salam sannan sai kuma mu ma tahwilun ne min an-nutfati thumma ila al-mudghati thumma ila al-alaqati thumma ila khalqi al-insani kamila daga mataki kaza zuwa mataki kaza zuwa mataki kaza to fallazi shahada wanda ya ga wannan abu tamma qudratuhu ala zalika wanda ya ga cewa wanda yayi wannan mai iko ne ga samar da mutum to qadirun ala tahwilikum ba'da an tasiru turaba mai iko ne akan ya dawo da ku da ranku bayan kun zama turbaya ila ila ma kuntum ilai zuwa ga abin da zai so ku koma zuwa ga wannan abin awwalan ko abin da kuka kasance tun farko an yi mutum dogo ya shekara dubu ɗaru dubunnan ɗaruruwa ko miliyoyin shekaru da mutuwa ya daɗe a turbaya ya bi ƙasa min hafa da fana kuma wafi hannu aidukum wa min hannu kuridukum tarakin ukura don Allah ya kuma sai biyar da shi yadda ya fara yin shi kila dogo ne yayin shi dogon shi kila fari ne yayin shi fari shi kila kaza ne kila kaza ne duk wani abu Allah ya dawo da shi a yadda yake Allah ce fa laula tadhakkarun dan Allah ba za ku tuna wannan abun ba ai Allah ta tadhakkaru dan me ba za ku tunani akan wannan ba wannan tunanin zai iya taimakon ku daga nan sai ku kaurace wa ƙaryata alkiyama sai ku dawo gaggata alkiyama shine al-Imam al-Qurtubi yake cewa waja'a fil khabar wa fil khabar ya zo a cikin wani asari kenan bai ba ta ya faɗi isnadi ba yace ajaban kullal ajabi lil mukazzibi bin nash'ati al akhirah ma'ana mamaki iya mamaki ga mutumin da yake ƙaryata sake tashin mutane bayan sun mutu wa huwa yara nash'ata al ula alhali ya yadda da asalin halittar farko ya yadda da ba mu aka samar da mu ta hanyar annabi adam ko ta hanyar samar da ba mu annabi adam amma kuma da aka samar da mu din kuma shi bai yadda in an mutu za a tashi ba in ka tambaye da ni sai ce ai ai abu ne mai wahala ba zan yiwu ba ila sai fara ba ka wasu misalai na wasu rayuwar duniya ya mance kuma shi Allah ba a kwatanta shi da wani laisa kamithlihi shay fala tadribu lillahi al-amsal ba ta to ai ka ko gwamnatin kasa kaza ta gaza to Allah a ba a mutunta Allah da haka to shine yake cewa mamaki iya mamaki ga mutumin da yake karyata tashi bayan mutuwa amma yake gazgata samar da mutum da bayan bashi yace wa ajaban ga kuma wani mamakin da yafi girma shine lil musaddaqi bin nash'atil akhirah wanda ya yarda da cewa za a tayar da mutum bayan ya mutu sai dai illa annahu la yas'a li daril qarar baya aiki dan wannan makoman ga ce maki kiyama da ta amma idan za mu je wato ruwa da sadi yayi in ta mu ta zo Allah sa mu fita da imani in kai wasa a wannan baka labarin sai maka alwala da ruwan batar har da shakawa ya wanke ya baka a wurin a lokacin da kuke maganar lahira in a makabarta ce ma zai iya wankarka to shine ce wannan mutumin abun mamaki ne da haka dai Allah ya tabbatar da cewa kun san cewa da ba ku aka samar da ku to amma abun mamaki me yasa kuke ƙaryata kuma tayar da ku bayan kun mutu wanda inda a haƙƙi ne na ɗan adam to za mu iya cewa a tayar da mutum bayan ya mutu ya ɗanfi sauƙi a kan a samar da shi bayan da asalin ba shi wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal ard wa huwa al-'azizu al-hakim Allah ya ce wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa Allah shine wanda yake farar da halitta da bayan babu ita sun mai idu sannan daga baya bayan halittar ta halaka ta rujuttuke sai ya sake dawo da ita ya ce wa huwa ahawanu alai kai da kake gaba da iyawa ya ce to wannan ma ya fi mashi sauki aka yi zuwa wani kamfani ka kai musu wasu kaya ka ce da kana so su kera maka kaya kaza ne sai ce maka ba za su iya ba amma in ka kai musu wanda suka yi ka ce kana so a gyara su za su ce maka za su iya to da shi zai wahala abu ne mai wahala a ce kuma ba su da kayan aiki shi to Allah dai yanzu ya tonawa masu ƙaryata kiyama a jiri ya fasa masu kwai ya nuna abin nasa da ya rashin rabo ne ya za ku yarda da can ku ki yarda da nan to afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu kun yarda da wani bangare kenan ba ku yarda da wani bangare ba to ko bai kamata musulmi ya zama haka ba misali ya ci gaba ya kawo mana wani misalin wanda zai ƙara gaggata wa mutum cewa lallai akwai tashin kiyama yace a fara'aitun ma tahrusun أفرأيتم ما تحرثون antum أأن أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون yace a fara'aitun ma tahrusun shin ba ku ga abinda yake tsirowa bane mun ce harata ya gyara ƙasa ya yi shuka har ta fito wannan abin da yake fitowa ba ku lura da shi ba ne wanda za ku tsaga ƙasa ku zuba iri ku je gida ku kwanta ku yi ta bacci kun san ya ake yi ne ba ku sani ba wai ba ku gato shukar da take tsirowa ba shine tambayar a antum tazra'unahu shin ku ne kuke noma abin tumbituna huku kuke tsirar da shi am nahnu zari'una ko ko mu ne masu tsirar da shi din ku ne kuke zuwa ku bidare ku bira muka ku tsuro da wannan iri da kuka zuba ko ko idan kun zuba tafiyar ku kuke ba ku san ya ake yi ba sai dai ku dawo ku ci bulus amsar ita ce Allah kai kake tsirar da shi iyaka mu abinda muke yi alharku alharku kuma shine in kasa na da dattin gona da ta ce a sharar gona a jira ruwa ya sauka ba na kwalba za ka riga kaiwa kana fesawa ko na bohol ba a gama shara sai ka koma gefe ka ce Allah ya kawo ruwa in ma kana gonar ka gaggarin na dan lullum sha'ido gida za ka gudu ko ka nemi mafaka dan kada ya jika ka in gona ta jika kuma sai a zo sai ya yi huda ne ko kafu ne ko haro ne daga nan sai a ce a zuba iri duk wani abun ban mamaki iri akwai inda nan ne yake tsurowa in ya taba kasa nan ne yake tsara ya yi tushe amma mu duka da duk wanda ke aiki in ka je shuka ba ka tsayawa kake ta ina zai tsiro sai ka rika ajewa daya biyu uku dama uku uku ne sai ka tabbatar sun shiryu sai ka ɗan ɗibo ƙasa ka rika barbaɗawa hekta ne ko ina da kaka za ta ba zama shuka ba amma idan ka zo wani lokacin ma kanka na sama za ka watsa iri wani ya je a kwance wani a rigingine wani a tsaye wani a sama a ƙasa amma ba abin da ya dame ka ce bari ka tsaya ka duba shi ne ake cewa Allah shi ke ɗaukar nauyin gyara tsaba duk in ka zuba sai a turo mala'iku su za su bi gonar su yayi wannan aikin da za su yi ya fi duk wani aiki da kai za ka yi ko kuma gwamnati za ta zo ta yi gwamnati da ba ta ruwa gwamnati ba ta da masu shiga ramin da aka shuka iri su sai ta iri ya alfarmar da za ta kila taki ko in ma ba ta cire tallafi ba daga dama ce ta cire tallafi kowa tashi ta fishe shi ba ruwanta kama Allah ka duba yayi ruwa ya baka basiran dan da Allah zai dole basirar manoma da da da yanzu masarar tunanin ta yi wata biyu a ƙasa sai Allah ya maka ilhama to sai ka shuka masara ba wannan ba sai ta kwakula kura kana zubawa tururuwa kuwa ta gano sai ta ɗibar kayan arziki tana kaiwa tana tarawa amma da kwan ce yi shuka daga ta lokaci bai ba manomi ma ya san me ake shuka a farko farkon ba damina menene sai damina ta san shigo me ake shuka da kaka duk manoma sun sani ba aya ko ɗaya da suke da shi har wanda ya tada baki ba ya san wannan duka wannan min ilhamin lahi lil abd ko lil ibad to wannan shine Allah ke cewa to a antum tazra'unahu ku kuke tsarar da abin in an shuka am nahnu zari'una ko ko mu ne waɗanda muke tsarar da ita shukar amsar ita ce Allah kai kake yi kuma kana yi ne daga falalarka bisa rahamarka mala ya kawo wani asari wa ruya wasu bugun da yawa ba wannan asarar saboda shi kan shi malam kafin ya rasu ya cire shi ya ɗauko shi ne kai tsaye yadda yake a cikin tafsirin kurfabi ko masu takaridin littafin tafsirin kurtabin kamar abin nan al'indawi abulhamid al'indawi dogon zancen da ya da sakamakon da ya fita da shi game da hadisin cewa hadisi ne da iyi kamar yadda alimamu bai haƙi ya nasantar ƙarara da shi da sauran malaman hadisi shi yasa shi ma malam sai ya kawo hadisin bai siga tamriri da siga ta rauni ya ce ka zo kuma an ce ka zo an ce ka zo tana da rauni wanda baka san kowaye ba amma ya ce ka zo to ka san kowaye bina'i ne da lufa'ili yace an ruwaito daga Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa eh nani wuri la yaqbalu ahadukum ko la yaqulu ahadukum لا يقل أحدكم ني كما يسا يقبل لا يقل أحدكم kada ɗayanku ya ce zara'at na tsirar da shuka waliyakul harattu ko harittu ya ce dai na shuka ba ma iya tsararwa antum tazra'unahu ay a antum tumbitunahu am nahnu al-munbituna amma mu abinda muka iya mun iya mai huda mun iya mai haro mun iya mai kaftu mun iya mai waye mun iya haka rani mun iya zuba iri mun iya rubewa mun iya feshi a sama mu koma gida mu kwanta amma ya za a tsanar da shi babu wanda ya sani shi yasa zaka je ka shuka kwaya dubu Allah ya ga dama 200 za ta fito dari takwas ta tafi in ya ga dama kuma dukkan dubun ta fito gurgudan dai abin da ya ga dama huwa fa'alu lima yuri to sai ce qala zari'u huwa Allah me me tsararwa shine Allah wanda zai tsarar shine Allah wancan wani mustahabu shine abin da mana rukun gumi ya cire cewa wata addu'a in ka zo shuka ka yi ta asalin bai tabbata ba kamar yadda malaman hadisi suka ci to sai Allah ya faɗa mana wata magana bayan ya ce antum tazra'unahu wa yanzu shukar da kuke ku kuke tsarar da ita am nahnu zari'una ko ko mu ne muke tsarar da ita salace launa sha launa sha laja'alnahu hutaman fa dhaltum tafakkahun
launa sha'u Allah ce da mun ga dama laja'alnahu hutama da mun mayar da wannan abin da ya tsiro din ya zama karmani ba da ala huka asfin makul kawai sai shuka ta daga kawai sai dare guda ka bushe Allah ya mayar da ita karmani ya ce da mun ga dama da mun mayar da ita nabatan ya bisan la habbabi wasu kwayoyi ko wani tsiro ko wata shuka busasshiya wadda ba ta da tsaba Allah ce fazaltum tafakkahuna daga nan sai ku wanzu ai akamtum nahara sai ku wuni sai ku dade tafakkahuna asalin tafakkahun shine ta tafakkahuna kuna ta mamaki daga nan sai ku ta mamaki me ke faruwa wai me ke faruwa ne ka duba shuka lokaci guda kawai ta bushe kuma wannan abin har yanzu ana samun shi a tsakanin mutane manoma na yi sai ta mamaki ya akai kaza ya faru ne shine ma da yake cewa hudifat minhu ihdatta aini fil asli ai ta'ajabuna ko ta ta'ajabuna min zalika sai ga mutane na ta mamaki shuka ko kai bata fara ba mai shinkafa ko kai bata fara ba waye ko iri bai samar ba ko bai bara ba amma ka dube yadda ya bushe me nake faruwa Allah ya ce wa taquluna sai ku rika cewa inna la mughramun inna la mughramun bal nahnu mahrumun afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun
sai kuka ji suna cewa inna la mughrabuna lalle an ci mu tara lalle Allah ya ci mu tara shi yasa yazo ya kone ita wannan shukar da muka yi asalin algur shine abin da zai tafi ba tare da musaya ba abin da zaka yi asarar shi kila ko akwace ko gobara ko wane ne da sauransu al-imamu al-hamadani yake cewa inna da mugramuna inna la muhasabuna wato Allah ya fara mana ke diddiga ne tun a nan duniya mana Allah ya kama mu bal nahnu mahrumun sai su a'a ba ma wannan shi kadai bane akwai wani Allah ne ya haramta mana cin gajiyar wannan shuka Allah bai ga dama ta amfane mu ba bai ga dama mu amfanar da wani da ita ba shi yasa ya busar da ita ya mayar da ita karmani in ya ga dama ya mayar da ita karmani a yanayin da dabbobi za su iya ci in ya ga dama ya mayar da ita karmami a yanayin da dabbobi ba za su iya ci ba sai Allah ya fara aitumul ma allazi tashrabun ku bani labari game da ruwan da kuke sha me kuka sani game da wannan ruwan da kuke sha kuma ba ku san ma ya ake tsara saukar da shi ba amma mu mun sani na أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ce a antum anzaltumuhu min almuzni shin ku ne kuke saukar da ruwan daga gizagizai giragizai almuznu jam'i ne na muzna as-sahabu jam'u muzna ruwan nan daga girgije yake saukowa to wai ku kuke saukar da shi ko ko mu ne muke saukar da shi am nahnul munziluna ko ko mu ne muke saukar da shi na dai dai Allah yake saukar da shi na biyu kuma bayan shi yake saukar da shi kuma shi yake adana shi la cewa anzalna minas sama'i ma'an biqadar mu ne muke saukar da ruwa daga sama da gwargwadon yadda muka so ya sauka fa askannahu fil ardi daga nan sai mu shigar da shi cikin ƙasa sai mu zaunar da shi a cikin ƙasar Allah yake cewa inda ya ga dama wa inna ala zahabin bihi laqadir wallahi mu masu iko ne akan mu tafiyar da shi sai a gama ruwan damina amma a nemi ko kwaya daya kasa babu a zuwa haka boba da rika to gaskiya sai an yi mita dubu ashirin ba na'urar da za da an fara an fara an fara shi kenan ya ce kayan aiki sun tsaya ala ce inda mun ga dama za mu iya mai imani ya san dama Allah zai iya amma bari ya jaddada zai iya don wani na nan na da shi wani na nan na da ciwo fi kulubihim marar to bari a yadda za a yi a dawo da shi kan turba a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun law nasha'u kunna لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون yace kuma law nasha'u da mun ga dama da annahu ujaja nan wurin ba aka lamu dan law nasha'u la ja'alnahu qutama nan kuma law nasha'u ja'alnahu ujaja da mun ga dama sai mu mayar da ruwan gaba ɗaya zama ruwan zarfi ruwan gishiri ruwan toka mara daɗi falawla tashkurun wa halla tashkurun dan me ba ka gode wa ni'imar Allah ne Allah yi maku ni'ima wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ya ba ku duk abin da kuka roƙa kuma da za ku iya ni'imomin shi wallahi ba za ku iya ba to dan me ba ma ma Allah godiya godiya ta shukur mu yi ta da fatar baki mu yi ikirari da ni'imar da aka yi mana mu rage raki da kuka sannan kuma mu yi godiya a aikace ya baka lafiya me addinin ka ke samu daga lafiyar da aka baka me al'ummar ka ko mu faro daga gida me yan uwanka ke samu me ta gajiya suke ci da lafiyar ka a koko kai lafiyar ka sai dai ka jawo wa 'yan uwa rigima sai dai ka jawo 'yan uwa rigima an karkare rigima da nan ka ballo wata a can kayi kaza a can a to baka ci riban lafiya ba me al'ummar ka ke cin gajiyar lafiyar ka so dan adam ya kamata ya zama ko da yaushe yana da wani amfani da mutanen da yake rawa ciki suke yi sai sa nabi ce khairun nas anfa'uhum lin-nas wanda ya fi amfani a mutane shine wanda mutane suka fi amfana da shi kuma kowane mutum za a iya cin gajiyar shi ba ka da dukiyar da za ka ciyar ba ka da mukamin da za ka ɗabbaka gaskiya da adalci kowa ya amfana ba ka da wani iko ba ka da komai akwai hanyoyi da za ka amfani da mutanen angoro in ka fito sallah yara na ɗan ƙwallon nan ka ce abokai na abin ƙwallon nan ka ɗauke ƙwallon ka ce bari zan ajiye muku ka kai ta ɗaki ka ajiye ka ce a jiya alwala ka kaɗa su ku je masallaci in an dawo ka buɗe ɗaki ka ɗauko ƙwallon su ka ban su maka dai ana su ƙwallon su wani nasu sai maka tawaye ko to kaga ka bada taka gudunmawar ko kawai ka to wata gudunma za ka ba duk tsohon da ka gani da kaya a anguwa a layi karba rike mashi na rikewa dauki na dauka kai shi gida yanzu kai ka ba da taka gudunmawar don kyautatuwar al'umma amma ga mutum ya kalmashe kafa aljihun shi cike da kuɗi dubu gomayya dubu ɗaruruwa sai ce duk a ranar da ya zama biloniya sai ya gina masallacin da duk zariya ba iri shi wallahi sai dai ana dan jin kunyar ka ne kai ba za ce ƙarya kake yi tun da wannan ƴan kuɗin da ka tushe a biyu mai kai da su za ga wani yana tun da ido kishi yake ji sai mashi fiye wata mana nawa ne ya wuta hamsin ne a dubu goma in ka sai mashi fiye wata ɗaya mai zai rage ka da kuɗin ba abin da zai rage ka ma an maka magana ka rasa sa rabu da mutane ai yanzu dan adam mugu ne mana sai kai mashi rana ya maka dare in ka ga mutum a rana matsa da shi kusa da wuta a'a a hadisin shaitaniya to ka zama kana da wani amfani ga mutane to sai ya zama wannan godiyar kayi ta da wannan gabar wannan godiyar sai ya zama kayi ta da wannan ni'imar falawla tashkuruna dan me ba ku godewa Allah sai ya dawo kan wuta kuma ni'imar da ya mana da ita afara'aytumun nar allati afara'aytumun nar allati turun a antum an أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وتعالى يداو كان نعمر وتا ita kanta wannan wutar ni'ima ce wanda kowa ya yarda tana da amfani tana da gudunmuwar da take bayarwa kai tana saita al'amura ba tana saita al'amura takan zama ‘yar saƙon Allah don jarabawa a aika ta a dukiyar mai gaskiya mai imani don a jaraba haƙuri shi a jaraba juriyar shi a ran a jaraba mayar da al'amuran shi ga Allah a aika ta a dukiyar kangarare don a jaraba juriyar shi ko rage shi duka Allah na yi kuma ga ta nan a amfana da ita ana sanyi a ɗindima daki da ita idan za a yi girki ne za a yi waye shi ne Allah ya ce a fara aitumun naran lati turun ku bani labari wutan nan da kuke hasawa wadda kuke kunna ta ta tashi ta ƙarfi wadda tuhurijuna kuke fitar da ita mina shajaril akhdari daga danyen itace asalin wuta daga danyen itace ake samu amma yanzu an ci gaba ga ashani nan ma wadda ta kusa zama tsohon yayi ko ga ababen hada wuta na zamani zinnin sai ka tayar da wuta amma mutanen da bishiya ce za a ballo ta yanzu danyarta kuma a zo a kada ta ko a murza ta kuma ta bayar da wuta kuma amfana da wutar to shine Allah ke faɗi to yanzu kenan idan wutar da ba a samu sai an sha bakar wahala an goranta wa wanda aka ba yaya wutar da ake samu gaban za mu ya cancanta a goranta ma to su din ma ba kyale su ba ko ka ce at-tadhakkuru bin ni'ima tunatar da su ni'ima Allah ce a antum ansha'tum shajarataha shin ku ne kuka samar ko kuka tsirar da bishiyar da ake samar da wannan wuta kalmaraki wal afa ko wal ifa kamu wa'annan wasu nau'uka ne bishiyoyi guda biyu da ake samar da wuta daga cikin Allah ta amna hamil munshi'una ko ko mu ne masu samar da wannan wuta ne wai ko mu ne masu samar da wannan bishiyoyin amsar ita ce anta ya rab ya ubangiji kai ne ka tsarar da waɗannan bishiyoyin har ake samar da su Allah ma bai jira mu ba da amsa ba yace nahnu ja'alnaha tazkiratan mu ne muka sanya wannan wutar ta zama wa'azi linari jahannama ga masu shiga wutar jahannama aka za a banka su a cikinta a ƙona su da ita a azabtar da su da ita har su gane lallai wutan nan fa dai da alamu wallahi suke gasa su kullum za su gane e wutan nan fa dai to ya me ke faruwa ne ita ne ke gasa su kwarai da gaske to kuma Allah ya ce mun yi haka da gangan ne dan mu dandana musu azaba yasa yake cewa kullama nazijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adaba innal ladina kafaru sayu innal ladina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara lalle wadanda suka kafirta wallahi sai mun gona su da wuta kullama nazijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adaba duk sadda wannan fata ta gama nuna da wutar jahannama baddalnahum juludan ghayraha sai mu canza musu wata fatar li yazuqul azaba dan su dandana azaba haka Allah mutuncin sarki ya tsara ba yadda suka iya innallaha kana azizan hakima Allah mabuwayi ne mai yadda ya ga dama hakima kuma mai hikima shi ya san hikimar da ta sa yake maƙyan wuta azaba da wuta inda ya ga dama da sai ya halicci wani inji wanda yake da almighty capacity sai rika saka yan wuta yana nika su kawai a nika su a busar da su a nika su su zama gari a tura ma wani injin ya sake kyankyasa su kaga bai haka ba a daren su da idon su suna kallo wutar na cin kafa ba yadda za a yi hannu ya kashe don shi ma ci da wutar yake in ya kai ɗauki ƙara wutar zai wanda ce shi ya san hikima ta sa yake ma yan wuta irin wannan azabar to na hannu da Allah a taskiratan mu ne muka sanya wannan wutar ta zama wa'azi da ɗaukar izna wa mata'an lil muqwiyin ko muka sanya ta ta zama guziri abar guziri ce ga matafiya duk da lafazin al-muqwiyin ko al-muqwun yana ɗaukar ma'anar matafiya kuma yana ɗaukar ma'anar mazauna gida kenan kowa na cin gajiyar wuta amma wanda ya fi sanin ƙimarta shi ne matafi mazaunin gida in ka kyasa a shana ka kyasa ka leka kwalin ka ga saura ɗaya gaban ka ba zai faɗi ba za ka ce oh in ta ƙirin je shago in siyo kwalin kana kyasawa fas ta fashe ko sai ka ruga shago sai ka ce shi babban kwalin da waye ka bai kai yanzu a shana ta ba ta ciwon kai wajen kunna wuta amma ƙaramar matsala to amma matafi a tsakiyar sahara gaban shi kilomita 500 bayan shi kilomita 500 ya kyasa a shana uku da ta rage mashi ta farko ta mutu ta biyu ta mutu saura daya zai ma yana ci ba da kai tashin hankali to shi yasa sai aka yi lissafi da shi dan a fi gane girman ni'imar dan mai ido galiban bai sani kimar shi makaho ya fi sanin abin da shi yasa suke cewa lafiya da kake ganin ta wani kambi ne wanda ba mai ganin shi sai marasa lafiya kowa dukkan lafiyayye wani basara ke ne mai sanda ta ɗaya amma shi bai sanin wannan sarauta ko bai sanin wannan mukami ko kambi mara lafiya ne yake hango ta kai shi in ka je gaida marasa lafiya a asibiti ka je je ga kanan kai kana ga wai kana ta shan wuya to sunan burge su kake yi kai shi bai zo ba ajimna wa qulna jaa hada min ad-dunya kenan sai ka ganshi da kanshi bai zo shi kuma yana nan ba zai iya tashi da kanshi ba ma Allah ce mu ne muka sanya wannan wuta ta zama tunatarwa ga kafirai a jahannama da kuma buziri ko kayan amfani da mukuwinan musafiri ga ga matafiya yukiduna habil laili wadanda suke kunna ta da da daddare da tahrubat siba domin miyagun namu su gudu wa ya tadi azzalu da kuma wanda ya bace ya hango cewa tunda na hango wuta a can akwai mutane ila gairi zalika zuwa ga wani wannan minal manafi'i na daga sauran amfanin nuka waɗannan wasu daga cikin manya-manyan amfanin da ake samu ne daga wuta to shi ne ya mana ishara da aka wuta ma ni'ima ce da za mu yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a kanta wa zakara al-muqwi ma da ce ya ambaci al-muqwi tagliban domin rinjayarwa ne kawai domin wal muqimuna kadhalika yatamatta'una biha min aqwal qira min aqwal quwa ai mazauna gida ma suna amfana da wuta ta wajen samar da abin da za su samar ai saru bil quwa sukan zama masu ƙarfi albarkacin wutar da suka samu Allah ya gama mana lissafin wasu ni'imomi masu tarin yawa waɗanda waɗannan ni'imomin za su iya nuna maka akwai tashin kiyama misalin da ake bayarwa shine yanzu gonar ka wanda gidan zaka noma da daminan nan da za a shiga kai ka san yanzu da zaka je kai ta kwakulawa ko kwayar masara ɗaya ba za ka gani ba to amma me yasa in aka yi ruwa kuma ka shuka ka fito sai girma kuma sai ta tsaba me yasa yanzu kasar take a mace in aka yi ruwa ta rayu me yasa da rani babu hatsin a ƙasa amma kuma da damina da ruwa ya sauka aka sa kuma ya tsara aka amfana da shi wannan shi ma ihya'ul mauta ne ita ƙasar ta mutu kamar da Allah ya ba misalai da yawa a wurare da dama cikin alkurani da aka yi ruwa sai ya rayar da ita ta kumbura ta bude daga nan ta fitar da tsire-tsire na farko kenan na biyu kuma bishiyar da ake samun wuta a jikinta a yanka ɗauki bishiyar a haka za babu wutar ita wannan bishiyar za ka iya zuwa ka kwana da ita yanzu za ka iya zuwa ka ɗauki ashana ka kwana da ita ba abin da zai faru amma ita ashana za ta yi ƙona gidan da kake ba ma ka cifar da kake a kai ba kafin a kyasa matacciya ce da aka kyasa ta samar da wuta ta rai to ya zai kuma ce shi Allah ba zai iya tayar da mutum bayan ya mutu ba kisa Allah ya musu mummunan martani salon zancen da ya yi wa masu ƙaryata tashi bai mu sauran masu laifi irin shi ba za a mallazi na kafaru allayyu ba'atu waɗanda suka kafirta surriya cewa wai ba zan iya tayar da su ba aka tayar su la kul bala wa rabbi la tub'atunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala allahi yasir kul ka faɗa musu bala wallahi zan iya wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la tub'atunna wallahi sai an tashe ku wallahi sai an tashe ku wani balarabin kauye haka ya zo zai wuce sai ya ji wani alaran mana tilawa sai ya ji alaran ma yana karanto cewa wala rabbu fa rabbi samawati wal ardi innahu la na'am innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun kawai shine sai ya dawo da baya ce kai me ya kai ma Allah ne yake wannan magana wa ya taba shi mu taba shi kenan ayar fa bai aka saukar da ita ba tintin aka saukar amma dai ka ji Allah fawa rabbis samawati wal ardi innahu la haqqun ga tauhidi kala kala me aka yi mashi to to aka yi ga dama ya fada amma lalle kafirai sun taba shi ne da suwa yake da masu cewa ba tashin da masu shirka to Allah madaukin sarki ya ce sai an tashi kowa shi yasa Imam Shafi'i yake cewa walau anna idza mitna turikna la kana la abinna mautu rahatu la kana la mautu rahata kulli hayyin da a ce idan mun mutu ba za a tashe mu ba kwata kwata an ci bulus yace da mutuwa ta zama hutu ga kowane mutum walakin na idza mitna bu'inna inda matsalar take shine in mun mutu za a tashe mu wa nus'alu ba'dahu an kulli shay'in ko shayi kuma sai an tambaye mu game da komai wa qifuhum innahum mas'ulun tsayar da su ku tambaye su ya suka yi rayuwa salati fasabbih bismi rabbikal azim fasabbih bismi rabbikal azim fala uqsimu bimawaqi'in nujum
yace fasabbih bismi rabbikal azim ka yi wa Allah tasbihi ai nazzih rabbaka ka tsarkake ubangijinka bismi rabbikal azim da sunan ubangijin naka mai girma kenan ka rika cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi tasbihin da ake a ruku kamar da annabi ya umarni irin wannan a sa shi a ruku karshen suratu alwaqi'an nan da aka je sabbi hisma rabbikal a'la yake kusa wannan a sujada subhana rabbiyal azim a ruku subhana rabbiyal a'la a sujada to kai ka tsarkake sunan ubangijinka ka rika yawaita subhanallah subhanallah subhanallah Allah ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ba sai na rantse da masaukan taurari ba banda bukatar in rantse zai iya rantsewa da taurarin ai amma rantse da su a wani wurare was sama'i was tariqu was sama'i zatil buruj was shamsi wa duhaha wal layli idha yamsha wad duha wal layli idha saja ya rantse da wanda su amma dai anan ne yace ba bukatar ya rantse mawaqi'un nujum wasu suka ce masaukan taurari wuraren da taurari suke a duniyoyin taurari irin su galaxis din nan ya aje wani tauraro a nan sari ne taurara min al-yamin ila shimal min al-janub ila shamal da sauran ko kuma ya aje wani tauraro yana yin sama da ƙasa ko yana yin haske yace duk ba sai ya rike da wuraren da taurari ke faduwa ba wasu malamai suka ce a kamar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa ce wannan ayar tana magana ne akan saukar da Qur'ani tsinki tsinki da Allah ya ce fala uqsimu ba bukatar in rantsi da haka ba sai na yi rantsuwa bi mawaqi'in nujum da yadda na rika saukar da alqur'ani tsunki tsunki sai da shekara 23 ana saukar da annabi qur'ani kadan kadan kadan kadan wani lokacin aka saukar da aya ma sai a zo a shafe ta kuma sai a shafe ta sai a zo da wata manan sa'min ayatin aw nuntiha na'ti bi khairin minha aw mithliha Allah ce Abdullah da bazai ce wannan saukar da Qur'anin kadan kadan kadan kadan shine ai la hadata na uku sima babu buƙatar in yi rantsuwa a an uku sima biha ba ba na da buƙatar in in in yi rantsuwa liturau qudratuna wai don a nuna muku wai wai muna da iko Allah ce ai ba sai na rinke ne za ka yarda ba ka san ka ba mutum labari ya ce ka rantse in kana da hidima kawai bai yarda ba kawai bai yarda ba ka ce wallahi ba ki zama kenan a ba wai yarda ba ne yana da so dan karamin mazantan ne eh tunda mai rauni ya kawo ba eh ra'ibi ko mai rauni ya ruwaito Allah ce ba sai na rantse ba wai dan ku yarda ko ku ga karfin abinda na faɗa fi asariha a gurabun waɗancan taurari da wuduhil amri fiha saboda bayyanar al'amarin a ciki ma da yake au la za'ila ko kuma a ita latin nan ko sai da ce kawai in ka zo asalin zancen shine ko ko sai mu bi mawaqi'in nuju ina rantsuwa da mafadin taurari ko ina rantsuwa da saukar da alqur'ani tsunki tsunki shine mawaqi'in nuju mallaki ka dullu ala azamatillahi ta'ala wa qudratihi wa'inda wa'innan masaukan taurari suna nuni ga cikar ikon Allah in ka sami waɗanda suke nazari akan duniyoyi ko da hausa ko da turanci ko ma da kowane yare suna nan da yawa tashoshinsu a dish abin nan a youtube aka iya duniyar taurari duniyoyin taurari ko galaxies ka ji ana bayanin tauraro ɗaya za a saka duniyarmu mai kama da ita kusan miliyoyi a ɗauki duniyar ma a saka a saka a saka daga ce sai an saka kamar duniyar miliyan ɗari tauraro ne kwaya ɗaya kai kila ko labarin shi ma baka ji kuma Allah ya yi shi yawo yake yi a wuri da yake Allah da ya yi shi yana nan kuma akwai aikin da yake yi kuma shi tauraron ya yarda Allah ya yi shi shi yasa kaga duniyar Allah da ya kyale mu ne kawai amma ya ga dama ya zai wannan tauraro da ya ninka duniyar mu in ya kibe mu ba shikenan ba kamar fa yanzu ka zo ka samu kiyashi ne dan kiyashi haka yana tafiya sai ka ce ma irin tifofin nan masu ɗibo dutse ka ce ka ce ku tuna mace tifar yashi sai a samu kiyashi sai a loda mai tifar yashi sai ke bari mu ga ko zai iya fitowa don ba waccan duniya ba aka kifo ba kiyashi ya bi mu gata shi inda sauran da sauran shan ruwa sai ya dan kwakwala rami shi ya ta rayuwa Allah ya ta aika mishi da kayan arziki ci gaba da rayuwa mu ku aka gurgu waccan duniyar ta kife ta mu ai kuma ba sauran labari kama Allah duk da haka ya kyale tare da cewa ana fusata shi saboda laifukan da ake yi yace wa innahu laqasamu وإنه لقسم لو تعلمون عظيم innahu laqur'an إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين to Allah ba sai yayi rantsuwa ba kuma wannan ayar da zamu tashi ita ce dalilin Abdullahi dan Abbas na cewa mawaqi'un nujumi ana nufin tsinki tsinki da aka rika saukar da Qur'ani sai ga Allah ya ce wa innahu la qasamun law ta'lamuna azim innahu la Qur'anun karim wa innahu la qasamun kuma ku sani wannan wata rantsuwa ce bihadatu law ta'lamuna da kun sani to rantsuwa da cewa Allah ya saukar da Qur'ani kadan kadan babbar rantsuwa ce ko kuma rantsuwa da mafadin taurari babbar rantsuwa ce wannan ayar kuma yadda kawai wasu malamai suka ce to can baya waccan lamun din sila ce fala uqsimu bin waqi'in nujum ay fa uqsimu bin waqi'in nujum saboda me wa innahu la qasamun qasamtu azimul law ta'lamuna ai rantsuwa ce mai girma inda kun ankara fi innahu la qur'anun karim lalle wannan abun karantawa ne na alkurani mai girma qur'ani sai ke cewa kitabul karim fi kitabin maknun a wani littafi tsararre masunun wa huwa al-mushafu aw al-lawh al-mahfuz shine takaddun da aka buga qur'anin da su shine kitabun maknun wato wanda suka ce lawh al-mahfuz to kaga dai yanzu hatta bugun littafin shi ma lawh masunun din saboda kafirai yunkuri nawa suka yi na ganin sun gurbata ayoyi amma ina ɗan ƙaramin yaro zai ce baban wancan yana karatu ba daidai ba balantana da cikin gangaren katigwali a larmoni suna ka sai dai a ce to ku kashe mai karatun sai dai wannan wannan kuma ka rage ne dango ne za ka zo ka yi kuskure ma ya riga ka zuwa in ana ziga Allah ma zai ziga shi kenan kafin ka zo to dama kai zigaggen ne Allah ya riga ya ga ka taba waliyin shi mutum ya tsibo da fadi la yamassuhu illa al-mutahharun ba masu shafar wannan alqur'anin sai waɗanda aka tsarkake al-mutahhar shine wanda aka tsarkake ba tare da yin aikin kanshi ba amma almutatahhar ko almutatahhir shine wanda ya samu tsarki saboda wani aiki da yayi shine bambancin haka wannan cewa mala'iku ake nufi ita ce fasar tafsirin da take kowanne da yake kowanne dacewa kuma kalmomin guda biyu a cikin suratu al-baqara Allah ya hada su wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahidi suna tambayar ka game da da abin nan mata masu jinin al'ada suna tambayar ka to yanzu in mace na jini za a kusance ta ko ba za a kusance ta ba ko ya za a yi ya za a yi Allah ce musu kun huwa aza ka ce musu a'a jinin haila cuta ce fa ta zilun nisa a fil mahid ku kaurace wa mata sadda suke jini wala wala takarabuhunna hatta yatahurna shine muhalli shahi kar ku kusance su hatta yatahurna daga tsahura da ya gaba sai ce fa iza tatahharna sai sa tawo in an ce tsahura ya samu tsarkin da ba hannun shi a ciki haka Allah ya ga dama shine tsarki mai zuwa daga Allah daukewar jinin mace ba ta da hannu a ciki Allah ne ke ta zai dauke rana kaza kuma sai ya kai amma sai ce fa'iza ta sa harna bai sai fa'iza ta hurna ba saboda yanzu an dawo kuma tsarkin da take da iko a kai to idan jinin ya dauke yin wankan kuma ita take da dama in ta ga dama ta yi da safe in ta ga dama da rana in ta ga dama da yamma in ta ga dama ta jinkirta in ta ga dama ta yi akan lokaci ta samu lada shi yasa ce inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin bai ce wa yuhibbul mutahharin ba mala'iku ne mutahharun mu kuma a cikin mu ne yake samun mutatahhirun da haka da la yamassuhu ba masu shafar alqur'ani illa almutahharun sai waɗanda aka tsarkake cikin mala'iku tanzilun min rabbil alamin wannan littafi ne saukakke daga ubangijin halittu Allah shi ya saukar da alqur'ani ubangijin duniyoyi ubangijin universe duniyoyi ga sunan da yawa wanda har yanzu kwaya ɗaya ma ba iya sanin ta ba kuma shine ubangijin ƙere-ƙeren su masu yawa to shi ya saukar da wannan alqur'anin amma zai ga wani shashasha a ƙasa yana ƙoƙarin ya za ya bata shi sai ya tafi wata ƙasa misira ne sudan ne ina ne wasu ya koyo larabci sai ya shiga ƙauye wai don ya je da bible na larabci don ya yaudari wasu mazauna karkara duk bata lokaci yake yi bata lokaci yake yi saboda shi dai mulkin sama da yake cewa zai shiga ba wani mulkin sama da zai shiga babu wani mulkin sama shi ma da yana da tunani ma da ya kamata ya fahimci ana da ci da gumi shi kawai to da haka wanda yake kokarin bata na addinin abinda yake kokarin bata na addinin musulunci to shine abinda ba zai bata ba kuma shine abinda zai kai labari tafa bi hadal hadith afa bi hadal hadith antum mudhinun tafa bi hadal وتجعلون رزقكم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون التي أخذ هذا الحديث يزيد أن القرآن من أنتم مدهنون kuke wulakantawa yanzu Qur'ani kuke wulakantawa ko kuma abu bi hadal hadith antum mudhinun ay antum mukadzimun yanzu wannan Qur'ani kuke karyatawa sai da akwai da kuke gani ba me kuskuren shi me gazawar shi ko a sautin zaka san cewa ya haɗu balantana a hukunci balantana balantana balantana dan me to wa taj'aluna rizqakum har ma kuna sanya godiyar ku ga Allah dangane da saukar da alqur'ani annakum tukadzibuna kuna kare da qur'ani mana wannan ayat tana magana ne kuna ma Allah godiyar mayu rizqu ana galibin malaman tafsiri suka ce shukuru ne wa taj'aluna shukurakum annakum tukadzibuna alqur'ana sai kuka sanya godiyar da za ku yi wa Allah shi ne ku karyata littafin da ya saukar azab ya yi muni kenan shi ne ake ce mashi godiyar mayu ka sauka gidan mutane sati guda kana cin darshe ba da daɗi radda za ka tashi wai tun da mutum bakon maye ne sai cinye ɗan aukan gida shi ne ake cewa ya yi wa mutanen gidan godiyar mayu sun bakunce su sun cinye musu mutane wannan yan ma fada mai kenan ba wani abu ba mai ta kuma sai dai aini sai ce falaula falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين wannan wurin wani challenge ne Allah yake kalubalantar ma ake yi mu dai mun sallama alal ra'su wal aini dama ba mu ce haka da ai ba kama akwai wasu nan a gefe da mai ida rashin kunya da mai fuska rashin rabo su suna ga kamar ba haka bane Allah ya ce falawla idza balagatil hulqum halla damme lokacin da ran dan uwan ku ya zo makogoro wakatan nazari lokacin fitarai huwa majrar rihi wan nafsi bil fat shine wurin gudana rai dan me lokacin da rai ya zo makogoran dan uwan ku kuma ba ba ku a gari ba wa antum hina idin tamburuna kuma a lokacin kuna halarce ai hadirin mayyit kuna halarce dan uwanka ne kana kallo yana bijja bijjarin zai fita anya ba za ka rike ran ba kuwa kina da gita to ba za ka rike ran ba ne to ba za ka kulle kofa ba ne ko ba za ka yi wani turaren turaren attarugu ba ne wai mala'ikan mutuwan ka inda atishawan shi take ka kai ga dari wai ba wata dabara ce ina masana ne da aka kware a fannin wayan wanda ya shiga har daji ya kamo barawo ko ya shiga har binni ya kamo mai laifi amma uwar shi ta mutu a gaban shi ina kwarewar shi ne da ke cewa wai kuna ina ba kwa san su ne ko ko ba za ku iya bane amsar dai ba za a iya ba wanda ce walau la in kuntum abin nan wa antum hina idin tanburun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tumsirun sai dai wallahi mun fi ku kusa da wannan dan uwan naku walakin la tumsirun bil min al basira sai dai ba kwa gani ko kuma ba kwa ganewa tunda ku musawa kuke yi Allah ce falaula in kuntum ghayra madini falaula halla dan me in kuntum ghayra madini inda kun kasance ba waɗanda za a yi wa sakamako bane madini majziyi bi an tub'atu ghayr ay ghayru mabu'utina bi za'alikum dan me inda kun tabbatar da cewa kuma haka take ku ba za a saka muku ba ko kuma za a sake tashin ku ba ترجعونها إن كنتم صادقين تردون النفس إلى الجسد to ku dawo da ran mana a jikin ɗan uwan naku ba da bulugin hulkumi bayan ran ya zo makogwaro in kuntum sadiqina in kun kasance kuna da gaskiya kamar yadda kuka riya cewa ku ba za ku mutu ba ku kaza ku kaza ku kaza dan me to ku yi mana to amma amsar ita ce wallahi ba wanda zai iya shi yasa za ka ga a Dr. Mustapha Murad ya rubuta wani dan karamin littafi amma bakan dame ne kawai manyan magabata ya rika bi yana tattaro kalmomin da suka faɗa a shimfiɗar rasuwa sunan littafin kalimatun ala tarashil maut me wancan ya faɗa sai na abi bakrin yana kwance khalifa ba a kan shimfiɗar da zai rasu aka za ka ce mashi ranka ya daɗe ba ma kira maka likita ba ya ce ya zo ya duba ne da muka ɗan fitan nan ya zo kenan ya ce tabbas ya zo ya duba ne to da ya duba cikin me ya ce ya ce ya ce ana fa'alun lema uri zan je in yi abin da na ga dama game da shi ya ce ku riƙe maganin yanzu ina jiran rizon ɗin shi ne kaji manya harunun rashid yana cikin halifofin banu umayya masu dan karan karfi da aka yi a tarihi lokacin da ya zo da suwa gidan gwam shi ne halifa aka ɗiba maƙudan kuɗi aka ce duk duniya ina ya ko ina likitoci ba kamar misira aka je misira aka ɗibo likitoci wanda duk duniya in suka ba ka baka wanke ba kawai ka hakura yana kwance kawai sai suka shigo aka ce ranka ya daɗe likitoci ne daga misira ita haccan kuka ɗibo su ce nawa aka ce za a ba za da ce ku je ku ƙara musu kuɗi ku ba su suka gaisa ya ce kasu taɓa shi kasu taɓa shi yace yace ku likitoci ne ƙwararru na yadda amma a yau dai ba abin da za ku iya ba abin da za ku iya shine wasu baituka kwaya uku inna tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi la yastati'u difa'a maqdurina ta likita da kwarewar shi da maganin shi da komai bai iya tunku da kaddara shine sai ya masa habaici shi likitocin yace ma lin tabibi ya mutu bi da'in ladhi kad kana yuhri mithlahu fi ma mada ku likitoci kwararru me yasa kuke mutuwa da cutar da kun warkar da dubunne ne ita likitan zuciya cutar zuciya ta kashe shi ko ta kashe mahaifiyar shi likitan kashi ciwon kashi ya kashe shi ko ya kashe mahaifiyar shi wato ana ana gaya maka wato dai likita dai sa'a ake ka samu a baya shi yasa asalin bayani a babin cuta da magani maganar ta fi kowace shine duk ciwon da ka ji ko baka sha magani ba za ka warke ita ce ka'ida amma kana da dan wani kaikayi kaikayi to sai ka sha amma ko ka sha ko kar ka sha za ka warke kwanan na na gani hira da wani mutum a jigawa da yan sanda kawai haka ne yana zama suka zo suka kama suka wurga shi a mota har suka karya mai hannu suka je suka daure shi dai shekara goma sha uku ba laifin zaune ba na tsaye kai lahira akwai hisabobi ba akwai hisabobi wato aka bude kundin wani ina ga duk da baka san matsayar ka ba za ka fara alhamdulillah naka da sauki ga wani ya ci dubu mutum ya ga likita da dan da yake tambaye to wannan hannun da ya karye wa ya dora kai da kai ya warke hannu ne ma ya karye yana dido kuma ya koma ya warke to shine asalin zibin dan adam in kana da shakku ne je ka sha magani yace da ku likitoci kun ba da maganin cuta kuma cutar ta kashe ku ashe sa'a ne halakar mudawi wal mudawa wallazi janaba dawa'a wa ba'ahu wa man ishtara yace naga wanda ya kirkiro magani ya mutu naga babban dilan magani ya mutu naga mai siyowa daga babban dila ya mutu naga mai sayarwa a garuruwa ya mutu naga mai zuwa shagon magani ya saya ya mutu yace a ba su kuɗi su koma a ranar ya rasu haka da duk magabata suna da maganganu akan fi'ala firashin mawuti to ba abin da za a iya musu shi Allah ce tarji'una ayin kuntum sadiki ba ma in kana fa amma in kana min al muqarrabin ko da yake yana da tattauna yana da zamu da ta ka an ce mu tashi fa ma in kana min al muqarrabin din sai mu ji rabe-rabe uku da Allah ya wa mutane a nan ƙarshen surar abadin sakamako kamar yadda ya bayanin rabe-raben su uku a farkon surar abadin aiki idan na can ne aka ɗauko kuma aka bayar da sakamakon shi anan an gama kaiwa da komawa yanzu wane ne ya shiryu wane ne bai shiryu ba wane ne ya gyaru waye bai gyaru ba to ga dai sakamako na rabe-rabe gida wuce wasabiquna sabiquna da ashabul maimana da kuma ashabul mash'a Allah mu dauki sarki ya sa mu dace sai mu dakata nan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh